الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتقز قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina na da shekara 1446 wanda ya zo daidai da 18 ga watan uku a gregorian kalanda 2025 insha Allah don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyatti a nan cikin fadar jihar gombe a kuma kan titin mai tama yusuf sule a nan cikin anguwar bolari idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin suranmu mai albarka suratul an kabuti kuma mun kwana a nambar aya ta goma sha takwas za mu tashi a nambar aya ta goma sha tara insha Allahu a walam yaro ala ramma أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم na'am من همزه ونفخه ونفخه mm.
أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده mm.
إن ذلك على الله يسير na'am قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة mm.
إن الله على كل شيء قدير na'am يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون na'am وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء
na'am وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير mm.
والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي mm.
أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم wannan jari al'amma ya kamar yadda muka sani jiya mun fara fassara shi lokaci ya ƙure muka ce mu bari sai yau mu ƙara sannan sai mu shiga ja na gaba Allah ya ce a walam yarau shin ba su yi duba ba ne kaifa yubdi'u Allahu al-khalqa yadda Allah madaukakin sarki yake kagar halitta ya farar da halitta thumma yu'iduhu sannan in ta lalace ko ta samu matsala ko ta ragargaje ko ta babballe Allah maɗaukakin sarki shi ke dawo da ita inna zalika ala Allah yasirun lalle hakan abu ne mai sauki a gurin Allah wanne ne guda ɗaya duka guda biyu da farar da halitta da babu ita da kuma ainihin wato in ta samu tasgaro ko ta samu matsala Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato a gyara ta ya ainihin wato saita ta ya ainihin wato dora ta akan ainihin wato yanayin da yake bukata na fata an fahimta Allah maɗaukakin sarki ce inna zalika ala Allah yasir lalle wannan abu ne mai sauki a gurin Allah sai Allah madaukakin sarki ya ce qul siru fil ardi ka ce musu ku yi tafiya mana a ban kasa fanzuru ku yi duba ku duba ku yi nazari kaifa yabda'ul khalqa kaifa bada'al khalqa yaya Allah madaukakin sarki ya kage halitta din thumma Allah yunshi'un nash'atal akhirah sa'annan kuma Allah shi ke ta da halittar lahira shi ke kirkirar halitta a ranar lahira ma'ana bayan ɗan adam ya mutu an binne shi to sai kuma Allah ya sake ta da sabuwar halittarsa a lahira kamar yadda muka sani yanayin yadda Allah ya yi mana halitta a nan duniya to ba kuma haka Allah zai bar mu a lahira ba idan ɗan aljanna ne sai an suranta shi yadda Allah ya tsara da yadda Allah maɗaukakin sarki ya ajiye shi haka idan ɗan wuta ne to shi ma sai an suranta shi yadda Allah ya ga dama kamar yadda hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka yi ishara zuwa ga haka shine ma'anar thumma Allahu sa'annan shi Allah yunshi'un nash'atal akhirah a wata ƙira'a ma malamai suka ce ana karantawa thumma Allahu yunshi'un nasha'atal akhirah sa'an nan Allah maɗaukakin sarki yana ƙirƙira ya kuma halitta halitta ta lahira bayan wannan ta duniya yadda Allah maɗaukakin sarki ya so ya halitta ɗan adam to haka kuma yake ainihin wato halitta yadda ya ga dama na ga fata an fahimta to shi ne yake cewa inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah maɗaukakin sarki mai iko ne akan komai Allah ya ce yu'adhibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u Allah in ya ga dama sai wa wasu azaba in ya ga dama kuma wasu sai ya ainihin wato yi musu rahama kamar yadda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisin abu dauda manzo Allah yake cewa inna allaha law azzaba ahlas samawati da Allah ya ga damar yin azaba ga mutanen sama gaba daya wa ahla ardihi da kuma mutanen kasarsa ahla sama'ihi wa ahla ardihi la azzabahum wa huwa ghairu zalimin lahu da ya musu azaba din kuma idan ya musu azabar bai zalunce su ba wato rahama ce da falala ta Allah ya ware wasu yace zai saka su a aljanna Allah ya sa muna ciki ya ware wasu kuma yace zai danna su a wuta Allah ya sa da ni da ku ba ma ciki gaba daya to shine yake cewa yu'adhibu man yasha'u Allah yana azabtar da wanda ya ga dama wa yarhamu man yasha'u kuma yana yin rahama ga wanda ya ga dama wa ilaihi tuqlabuna ai bi ma'ana wa ilaihi turja'una gare shi ne za a mai da ku kamar yadda gare shi ne za a yi muku hisabi za a muku ƙididdigar ayyukanku to haka dukkanku kowa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki zai tari Allah ya ce wa ma antum bi mu'jizina fil ardi ba ku kasance masu gagarar Allah ko tserewa Allah a doran ƙasa ba duk wani ɗan adam da ka sani bai isa ya tserewa Allah ba bai isa ya gujewa Allah ba bai isa Allah maɗaukakin sarki gagara samun dama a ainihin wato kayinsa ba wala fi sama'i haka Allah ba ku isa ku tsere masa ba a sararin samaniyarsa wa malakum min dunillah ba ku da wani koma bayan Allah min waliyin na wani majibincin lamari wala nasirin haka kuma ba ku da wani wanda zai ainihin wato taimake ku ai wa malakum min dunillah min waliyin wala nasir wallazina kafaru bi ayatin lahi wa liqa'ihi wanda suka kafircewa ayoyin Allah da kuma haduwa ga Allah ai jahaduha wa kafaru bil ma'adi suka yi jayayya da Allah suka kafirce wa makomarsu ula'ika ya isu min rahamati Allah ya ce waɗannan sun yanke tsammani sun yanke ƙauna da rahamata la nasiba lahum fiha dan haka ba su da rabo a duniya haka kuma ba su da rabo a lahira Allah wa ula'ika lahum azabun alim lalle waɗannan suna da azaba mai raɗaɗi mai girma a gurin Allah subhanahu wa ta'ala na'am Allah sai Allah ya ce mai kuma
القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا Hmm.
ويلعن بعضهم بعضا ومأواكم النار وما لهم من ناصرين Allah madaukakin sarki ya ce fama kana jawaba qaumihi to wannan magana amsarta daga gurin mutanen annabi Ibrahim bata kasance ba illa an kalu to anan ne malamai suka ce shin tun daga gurin da Allah madaukakin sarki ya ce wa Ibrahim id qala liqaumihi id qala liqaumihi ibudullaha wattaquhu dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun har zuwa inda muka tsaya cewa والذين كفروا بآياتنا ولقائه أولئك يأس- يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم duka magana annabi Ibrahim ne sannan sai Allah ya ce fa ma kana jawaba qaumihi ko kuma a'a magana annabi Ibrahim ta tsaya wa id wa Ibrahim id qala liqaumihi ibudullah wattaquhu dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun إنما تعبدون من دون الله أوثانا آ- وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون فإن وإن كذبوك نم دغ نمبر مغنى النبي إبراهيم تاغاري سورا مغنى مغنى الله ne shine malamai suka yi sabani wasu suka ce har zuwa can gaba duka magana annabi Ibrahim ne yasa sai zo daga ƙarshe aka ce fa ma kana jawaba qaumihi wasu malamai kuma suka ce a'a magana annabi ibrahim ta tsaya a wannan aya cewa fa- wa abuduhu ku bauta wa Allah washkuru lahu ku gode masa ilaihi turja'una zuwa gare shi ne za a mai da ku daga wa in kazzabuka faqad kazzaba umamun min qablikum idan sun ƙaryata ka to sun ƙaryata wasu al'ummai kafin kai daga nan har zuwa kan faɗin Allah wallazi na kafaru bi ayatina wa liqa'ihi ula'ika ya isu min rahamati wa ula'ika lahum a- azabun alim wannan jumla ce i'tirabiyya ta shigo tsakanin maganan ne da kuma amsar da ainihin wato mutanen annabi Ibrahim suka bayar na fata an gane wannan shine abin da wasu malamai suka ce amma magana mafi inganci malamai suka ce tun daga wancan guri da annabi ibrahim ya fara musu magana har zuwa nan da muka tsaya har zuwa fa ma kana jawaba qaumihi duka maganganun annabi ibrahim ne ina fata an gane wannan shine magana mafi inganci Allah ya ce fa ma kana jawaba qaumihi jawabin mutanen annabi ibrahim ba sa kasance ba illa an qaluqtuluhu face cewa da suka yi kawai ko kashe shi aw harriquhu ko kuma ku kona shi Allah ya ce fa an jahu Allahu minan nari sai Allah ya tseratar da shi daga wuta wato dama idan hujja ta ƙare to wanda ake tattaunawa da shi sai ya hau duka ko zagi ko a shari'a yanzu annabi Ibrahim ya ƙure su ne da ya ƙure su sai suka ga ba su da wani abin da ya rage illa su kashe shi kawai in dai za su bar shi ya ci gaba da existing a rayuwa to ba za su zauna lafiya ba saboda ba hujja ba dalili ba wani abin da za su kafa wa annabi ibrahim hujja da hiya yadda da su akan abin da suke kai ya fi su hujja ya fi su dalili ya fi su ayoyi ya fi su duk magana ta hankali da sanin ya kamata an gane magana da kyau ko yasa a can da ya je ya samu gumakan nasu sai ya ɗauki sai ya tashi da ya tashi sai ya ɗauki gatari sai ya sassara sauran illa kabiran lahum sai babban sai ya bar shi sai ya rataya mar gatarin da ya rataya masa gatarin da suka dawo suka zo suka samu sai suka ce man fa'ala hadha bi alihatina
قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين na'am قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم na'am قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون
sai ya ce mi قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم sai ya ce mi قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون na'am فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا الظالمون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم ظالمين sai Allah ya ce mi قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم wa aradu وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين Allah madaukakin sarki ba mu labari a can yace da suka zo suka samu ya daddatsa su ya ɗauki ainihin wato gatarin ya rataya wa man babban sai suka ce man fa'ala hadha bi alihatina me waye zo ya aikata wannan abun ga allolinmu waye zo ya daddatsa mana alloli waye zo ya kakkarya mana su innahu lamina zalimina in dai kuwa wani ne ya zo yi wannan abin to lalle yana daga cikin azzalumai a garin nan mugu ne wannan mutumin kuma da ka zo sai ka daddatsa kowa sai ka bar babba ai sai ka hada duka daddatsa su qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim sai waɗanda suke kusa da gurin lokacin da abin ya faru ya suka ce lalle mun ji wani matashi lalle mun ji wani saurayi lalle mun ji wani mai kokari mun ji wani ustazu yadhkuruhum yana yawan ambatan allolin nan da maganganu marasa daɗi yuqalu lahu ibrahim sunan sama ibrahim to dama sun san shi suka ce dai shi din ma mun ba shi ba duk garin nan ba wanda zai mana wannan shegantaka na fata an fahimta qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadu kace to a zo da shi kan idan mutane a mar tambayoyi dan kowa ya shaida shi yayi mana wannan aikin kar mu zo za mu mar wata ukuba a ce mun zalunce shi da haka a taro jama'ar gari sai a kirawo shi amar tambayoyi na ƙural yadda kowa zai gane shi ya mana wannan ta'asar shi ya mana wannan ta'addanci qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim da aka taru aka zo da annabi ibrahim suka ce yanzu kai ne ka aikata mana wannan abun ga allolinmu ya kai annabi ibrahim ya kai ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hadha yace a ni ba ni bane yaya za ku ga an zo an daddatsa ƙanana kuma ga gatari a wuyan babban kuma ku zargi wani ai ga wanda ya aikin na yi babban ne da ke shine babba sai ya fi ƙarfin ya ɗauki gatari ya daddatsa su shi ya sa ma don ku tabbatar shi ne sai ya bar gatarin a kafaɗarsa na fata fahimta bal fa'alahu kabiruhum hadha amma sai ya ce fas'aluhum in kanu yantiquna ku tambaye shi su ma wanda su aka daddatsa ai kun ce suna magana duk da an daddatsa su ai za su iya magana ku tambaye su su ma in kanu yantiquna in har suna magana kamar yadda kuke ikirari to ai za su ba ku amsa qalu laqad alimta ma haula yantiquna sai suka ce amma kai da kanka fa ka san mutanen nan waɗannan waɗannan abubuwan ba sa magana kuma sannan ka ce mu tambaye su laqad alimta ma haula yantiquna قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم فيت أبل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تأكلون yanzu za ku zo kuna bauta wa wanda ba sa iya amfanar da ku ba sa iya cutar da ku in ku haka ne Allah ya wadaran ku wallahi shine ma'anar uffin laku walima ta'buduna min dunillah wanda kuke bautawa masu ma uffin lahum su ma Allah wadaran su afala ta'qiluna ashe ba ku da hankali malam gogor mai tauhidi sai ka dai kafa tauhidi da dasa aqida a zuciyar mutane sai an yi da gaske mana sai an yi fito na fito ba a kafa tauhidi da sauki jama'a ba a rugurguza shirka wallahi sai an tsaya da gaske in ba haka ba mushrikai gari suke ba su da wata hanyar cin nasara in ba hanyar shirka ba kai kuma ka san wannan ita ce hanyar faduwa don haka za su yi duk abin da za su yi wajen su halaka ka akan wannan abin da kake da'awar ba daidai ba ne da haka sai ka yi da gaske to suna jin wannan magana fa ƙado har rikuhu sai suka ce kun ga wannan mutumin yanzu kaga ya fara kafa mana hujja cewa wai mu tambayi waɗannan mutanen da muke bautawa kuma ya san ba sa magana kaga kenan in muka kasa tambaye suka gagara bayani to yanzu kenan da mu da hiwane ne ya nasara waye ya faɗi shi ne ya nasara mu mun faɗi ya faɗi gaskiya kenan abin da muka ya faɗa mana gaskiya ne kenan to ka lura galibin kafirai idan suka zo maimakon su ce idan wannan abin gaskiya ne Allah ka ba mu ikon ganewa mu ba abin da ake faɗa mana cewa gaskiya din nan ne wannan shi ya kamata aiko duk mai neman gaskiya addu'a yake ya Allah tsakanina da su wane ko tsakanina da wane da muke ta tataburza in shi ne akan gaskiya Allah ka bayyana mun ni in gane gaskiyar in ya so ni da bi shi akan abin da yake magana ya sa magabata suka ce ko mukabala muka je da wasu wanda muna ganin su in bid'a ko muna ganin su mushrikai ko muna ganin su waɗanda ba sa kan daidai babban fatan mu in su ne akan gaskiya har a gurin Allah to Allah ya bayyana mana gaskiyar su mu mu hakura da tamu gaskiyar mu bi su in kuma mu ne akan gaskiya to Allah ba mu ikon kafewa da jajircewa akan wannan gaskiyar har sai mun tabbatar da cewa ta shiga cikin zuciyarsu to amma yanzu ka duba haga kullum mutane an tashi tattaunawa da su kokarin su shine su kada abokin tattaunawa to ai in laysa shadidu bisura mai karfi ba shine wannan an tattauna da shi zai kayar da wanda suke tattaunawa ba mai ƙarfi shine wanda idan tattaunawa ta yi tattaunawa sai gane shine ba akan daidai ba sai ya ajiye makamansa sai ya karɓi daidai daga gurin mai daidai ina fata an gane to amma galibin mutanen ba haka suke ba.
يعمل على شاكلته Mm.
فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا kul Allah ya ce ne musu kullun kowa da ka sani ya amalu ala shakilati yana yi aiki ne a bisa bangarensa kawai da abin da yake gadara da shi da ilimin da yake da shi wa rabbukum a'lamu biman huwa ahada sabila ubangijinku shine mafi sani game da wanda yake kan tafarki na madaidaici ma'ana dai wanda yake kan musulunci wanda yake kan tsarin annabi muhammadu shine wanda yake kan daidai waɗancan ba akan daidai suke ba don haka suka ce harriquhu ku ƙona shi wansuru alihatakum ku taimaki allolinku kaji allah da ke taimako wayo shi za a taimaka ko allah mu da ya ce ku taimake ni zan taimake ku ai ba yana nufin shi kansa a taimake shi ba a a taimaki bayansa ne sai shi kuma ya taimake mu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in kuka taimaki Allah ina ma'anan taimakon Allah in kuka taimaki addinin Allah kuka taimaki bayin Allah kuka taimaki musulunci ina fata an fahimci magana so don haka sai suka ce ku taimaki allolin kuma ana taimakon kan allolin zai tafi kai tsaye shi kuma allah mu taimakon da duk zami zai tafi kan bayinsa ne kai tsaye na fata an gane bambanci wansuru alihataku ku taimaki allolinku in kuntum fa'ilina in kun kasance masu aikatawa qalu harriqu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilina allah ya ce qulna ya naru mu kuma daga lokacin suka rura wuta kamar yadda ibnu kathir ya kawo da mustafa al-adawi a cikin wannan littafin aka ce an hura wuta irin wutar da tun da aka halicci duniya in ba jahannama ba to babu wutar da za ka kwatanta ta da wannan wutar malam duk wani taro kai ba dan adam ba hatta dabbobi sanda suka dinga kawo gudunmawa wajen a hura wannan wutar yasa cikin hadisin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce idan kun ga tsaka duk inda take ku yi bismillah ku rafka mata duka sai ta shure ta mutu annabi ya ce zomin tana daga cikin dabbobin da suka dinga kawo gudunmawa wajen rura wutar kona annabi ibrahim an gane magana da ke ko ya sa harshenta tun waccar kakarsu waccan tsaka kakarsu har zuwa rana ne kamata yau harshensu guba ne idan ka yarda tsaka ya wunce taba cikin idanka da wahala in baka makance ba duk treatment din duniya da za a yi ma sai dai idan allah ne ya tada idanka zai yi wahala baka makance ba suka ce in ta samu gari ta shiga ta yi birgima ta fito in aka tuka tuwo da wannan garin aka ci a gidan da wahala idan mutanen gidan ba su kuturce ba kuturta da ka sani sosai ya su su tsintsinke ya ya dinga fitar da ɗiwa tsaka da kake ganin ta bala'i ce haka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana da haka tana cikin wanda ta dinga hura wuta tana kawo gudunmawa ana rura wutar kona annabi ibrahim ma'ana ba wai iya 'yan adam a wannan la- lokacin ba hatta dabbobi daga cikinsu akwai wanda suka dinga kawo gudunmuwa don a kona annabi ibrahim da haka annabi hadisi ingantacce ya ce a make tafi inda aka ganta kuma ya ce in kai mata duka ɗaya ta mutu wannan dukan ya zama sanadiyar mutuwar ta to kana da lada ɗari in ji annabi muhammadu shi yasa karka ga mutanen gida suna gudun dukan tsaka ka ce wannan wani irin sakar karu tsakar yanzu kuke bi da gudu a lada suke nema a gurin Allah bi nassu hadithi rasulillah an gane maganar da ke ku lada suke nema gurin Allah ke sama wasu malamai suka ce akwai buƙatar ka bar wani koda wani bangare a cikin gidanka inda za a ce kwari suna shiga ka san yanzu ana gine-ginen zamani a sa tiles a sa ofi-ofi a sa wata tsiya da waye mutum sai wata biyar bai ga wani kwaro a cikin gidansa ba ba laifi wannan tsafta ne daidai ne to amma akwai wani kwaron da ya kamata ka ganshi don ka samu lada don ka make ka samu lada ina fata an fahimci magana shine irin tsaka sannan suka ce annabi ya ce duka ɗaya wani wai tunaninsa hi ne idan ya yi mata dukan ko motsi katai ba haka ake cewa ba abinda aka ce hi ne dukan ya zama sanadiyar menene mutuwarta amma idan ka doki ɗaya aka baka lada ɗari to ka tsaya nan ka zuba mata ido har sai kaga ta daina motsi in ka fahimci dukan bata da ku bane tana shirin ta ja ta tafi to sai ka ƙara mata na biyu amma sai ka tsaya kai saiti sosai yadda in ka daka ko a na ɗayan akalla ko a na biyun ya zama ba za ta tashi ba amma idan ka daki ɗaya lada ɗari ka sake dukan na biyu lada hamsin ka sake na uku ashirin da biyar ko ka sake na hudu bakwai da rabi ko sha biyu da rabi ko ka sake na biyar bakwai da rabi ka sake na shida uku da rabi ko eh ko biyu da rabi ne ɗaya da rabi to ka sake na bakwai shi kenan ka ci mora kawai an gane magana da kyau ku yauwa to wannan shi ne don haka ya ce ƙulla ya naru sai muka ce ya ke wuta kuni bardan ki zama mai sanyi wa salaman da aminci ka duba wata magana ta Allah ka san da zafi da sanyi kowanne akwai daidai amfani akwai daidai tutuwa sanyi idan yayi yawa shi ma matsala ne da haka sai ya ce ki zama wuta mai sanyi kuma sanyin ma mai aminci wanda ba zai cutar da annabi ibrahim ba zai samar mura ba ba zai samar mashashara ba balle zazzabi ala ibrahim akan annabi ibrahim yasa hadisi ya tabbata lokacin da aka zo za a jefa annabi ibrahim a cikin wannan wuta akwai addu'ar da ya yi ita ce hasbunallahu wa ni'mal wakil فانقلبوا بنعمة من الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم Allah ya ce allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum su ne mutanen da lokacin da jama'ar kafirai suka yi dandazo suka ce lalle fa an taro a kanku fa za a yi muku kwaf ɗaya sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fakshauhum dan haka ku yi taka tsantsan da waɗannan mutanen fa zadahum imanan wannan maganan maimakon ta ƙara sa musu tsoro sai ta ƙara musu imani da Allah wa qalu sai suka ci gaba da cewa hasbunallahu Allah ya ishe mu wa ni'mal wakil ma dalla da wakili in dai shine Allah in dai Allah ne zai zama majibincin lamarin to madalla so sai wannan ya zama dalilin samun nasarar bayi annabi muhammadu nassin hadithi cikin bukhari manzo Allah ya ce wannan addu'ar annabi ibrahim ya faɗa lokacin da aka yi majaujawa za a jefa shi a ciki domin da suka rura wutar wutar ta yi zafin da ko kusa da ita baka isa ka matso ba kana matsowa kusa da ita kai ma melting za ka yi narkewa za ka yi ka zama ruwa kawai saboda bala'in zafi da hamami da gafi da tiriri to suka ce ya za a jefa shi ma tukunna saboda tsabar ruruwar wutar sai suka ce a koma can nesa a yi majaujawa a wullash shi ne suka je suka shirya wani abu suka makala annabi ibrahim a jiki suka ɗaɗɗaure shi suka wulla wul wul wul wul wul ya suka sake shi to shine fa yana tafiya a sararin samaniya kafin ya isa sai dinga cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil yana isa sai Allah ya ce kulna ya na rukuni bar da masalaman ala ibrahim to sai manzon Allah ya ce duk wanda ya rike wannan addu'ar ta hasbunallahu wa ni'mal wakil akan wasu mutane da suka saka shi a gaba ko wani matsala da ta taso masa ko ya shiga cikin halin kakanika yi ko wani al'amari ya nemi ya wargaje masa ya dinga maimaita hasbunallahu wa ni'mal wakil manzan Allah ya ce yadda Allah ya kubutar da annabi Ibrahim daga wutar kafirai wallahi tallahi sai Allah ya kubutar da kai daga cikin wannan bala'i da haka ka rike na baka bara eh an san muna almajirin aka kawo addu'a ya ce to na baku bara to kuma na baku bara ku rike hasbunallahu wa ni'mal wakil an gane magana da kyau ko Allah ya sa mu dace da haka ya ce wa aradu bihi kaidan sun nufaci annabi Ibrahim da munin tanadi faja'alnahumul akhsarina sai muka sanya su su ne suka zama tababbun duniya da lahira ba su yi nasara akan annabi ibrahim ba amma fa sun yi mar mummunan tanadi don duk garin sanda aka taru aka ce sai an hallaka shi kuma da annabi ibrahim ya hallaka a wannan lokacin da kenan tauhidi ya mutu a duniya saboda shi ne wanda ya tsaya wa tauhidi za mu zo mu ji nan gaba a can gaba cewa allah maɗaukakin sarki ya bashi wa atainahu fid duniya Allah ya bashi mai kyau a wannan duniya kuma wa innahu fil akhirati lamina salihin in kana neman mutumin arziki a lahira to ka samu annabi Ibrahim shine kan gaba daga annabi Muhammadu a lahira sai annabi Ibrahim sannan sai sauran annabawa gaba daya ina fata an gane to shine ce fa ma kana jawaba qaumihi jawabin mutanansa bai kasance ba illa an qalu qutuluhu face cewa da suka yi a kashe shi au harriquhu ko kuma ku kona shi Allah ya ce fa an jahullahu minan nari sai muka tseratar da shi daga wannan wuta da suka yi masa kaidi da ita inna fi zalika da ayatin Allah ya ce wallahi a cikin haka akwai ayoyi amma liqaumin yu'minuna ga waɗanda suke masu imani duk mai imani in ya ji yadda kissar annabi Ibrahim ta kare tsakaninsa da kafirai ya san cewa wannan abu ne da ya kamata ya kara mar imani ya kara nuna masa cewa Allah shi ke da komai kuma komai a hannunsa yake ba wanda ya isa in ba shi ba ba wanda ya isa ga bayan ka in ba Allah ba wallahi haka duka rabu da su sai ta hayaniya da bankaura kana nan in dai kana kan layin Allah wallahi sai Allah ya taimake ka annabi Ibrahim a wannan lokacin za mu zo mu ji su biyu ne suka yi imani duk duniya ba wanda ya yi imani sai shi kadai da shi da matarsa daga baya ne annabi Lut ya shigo za mu zo shi ma zai bayani nan gaba sun uku ne rak a duniya amma wallahi sanda Allah ya bashi nasara akan kafirai da munafukai to haka in dai ka rike gaskiya ka rike musulunci ka rike addini ka rike sunnar annabi Muhammadu a buga kudu a buga arewa a buga gabar a buga yamma a yi sama a dawo ƙasa wallahi ana ganin ka ba yadda za a yi da kai ba yadda za a yi da kai Allah ya ji kan malam Ja'far Mahmudu Adam yace ni waɗannan mutane kuke jin tsoron su wane kaza zai maka yasin wane kaza zai maka kulumboto wane kaza zai maka sihiri wane kaza yace na rantse da Allah tsumman da ke cikin bola ya fi su ban tsoro a guri nan yace domin tsumman da ke cikin bola ta iya yiwa idan ka daga shi kunama ta biyo ciki yace amma su ba abin da za su iya maka wallahi sai abin da Allah ya rubuta maka ko ba haka bane jama'a so in ka dauki al'umma a matsayin ba abin da za su iya yi sai Allah kuma ya tabbatar ma ba abin da za su iya yi amma daga lokacin da ka sa tsoron su da shakkarsu da jin cewa za su kassara ka shikenan sai Allah ya cire ma imani da hi da takawa da hi da sakankancewa da hi sai ya jefa ma tsoronsu a cikin zuciyarka sai ya zama koyaya aka yi musi sai hankalinka ya tashi saboda tunaninka za a cutar da kai za a yi kaza za a jefo waye za a yi waye kamar su san kawai kai ta azkar kai zikirin safiya kai na yamma kai na kwanciya bacci ka karanta qur'ani ka karanta addu'o'in annabi muhammadu kawai ka tashi kai wankanka ka karya hularka ka buga mashin ɗinka ko motarka ka yi yamma ba abin da zai same ka sai abin da Allah ya rubuta maka shi ne kawai Allah shirye da mu wa sannan sai ya ce inna mattakhaltum min dunillahi awthana ku sani abin da kuka rika koma bayan Allah awthanan gumaka ne mawaddata bainakum wata kauna ce wacce ta shiga tsakanin ku da su malamai suka ce ma'anar wannan shine duk wani abin da aka koma ana bautawa tun daga wancan zamani har zuwa yau abin da ya jawo wannan bautar shine kaunar abin da zaka fara ji a cikin zuciyarka kana fara jin kaunar abu he ka dawo ka- baka ankara ba sai ka he zama ubangijinka sai ya zama abin bautarka baka ankara ba shine yace ku sani cewa inna mattakastum min dunillah sani dai abinda kuka rika koma bayan Allah awsanan gumaka ne mawaddata bainakum wata kauna kuka saka tsakaninku fil hayati duniya a nan iya rayuwar duniya kawai thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd kuma wallahi ku sani ranar tashin alkiyama shashin ku za su kafircewa shashi an gane maganar da ke ko jama'a ba wai a na- ba a filin tashin al- har a cikin wutar jahannama munafukai da kafirai da suka dinga yi wa junansu yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura Allah ya ce za su zo suna fada a cikin wuta Allah ya ce hatta idan daraku fiha qala
إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم na'am قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا Mm.
فآتهم عذابا ضعفا
minan na ضعفا من النار qala li kullin dha'if قال لكل ضعف ولكن لا تشعرون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hatta idan dara ko fiha har lokacin da suka gwamutsu a cikin wutar jahannama qalat ukhrahum li ulahum sai wanda suka shigo daga baya su faɗa daga wanda su- sai wanda suka shigo na ƙarhe su faɗi wa waɗanda suka shigo daga baya ina fata an fahimta rabbana haula'i adalluna kaga waɗannan da ka shigo da su wutar nan yanzu ya Allah wallahi su suka batar da mu a duniya su suka kangarar da mu su suka sa muka fanɗare su suka sa muka kama hanyar banza fa'atihim da'ifan azaban da'ifan minan na don haka Allah ka riba musu azaba riɓi biyu da tasu ta kansu da ta kuma batar da mu da suka yi na fata an fahimta ƙara sai Allah ya ce li kullum da'ifa dukkan ku ya muku azaba zai yi walakin la tashkuruna sai dai da ba ku san haka ba sai yanzu ne kuwa gane haka na fata an fahimci magana yasa a can cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki yace id tabarra alladhina tubi'u min alladhina tabu الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب Mm.
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا Na'am كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم Mm.
وما هم بخارجين من النار
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce iz tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u ka tuna lokacin da wanda suka aka yi wa biyayya za su yi baran baran daga wanda suka yi musu biyayya wanda suka ja wasu akan aikin banza suka dora su kan saban Allah suka dora su kan aikin shayaniya da bankaura ranar kiyama za su bijire musu su ce ba ruwanmu da ku na fata an fahimci magana istabarra alladhina tubi'u min alladhina tabu wa ra'awul azaba Allah ya ce a lokacin sun ga azaba wa taqatta'at bihimul asbab duk wata dangantaka ta yanke a tsakanin su a ranar tashin alkiyama wa qala alladhina tabu waɗanda suka bi za su faɗa lil ladhina tubi'u ko law anna lana karratan za- waɗanda suka bi za su faɗa wa wanda suka bi cewa da a ce za a mai da mu duniya fa na tabarra'a minkum kama tabarra'u minna wallahi mu ma da mun watsar da ku kamar yadda yau kuka yi watsi da mu ai mun dauka biye muku da muka yi in mun zo lahira za ku cece mu da Allah zai maimaita mana rayuwa ya mai da mu duniya wallahi da mun watsar da ku kama tabarra'u minna Allah ce kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihi haka nan Allah zai nuna musu ayyukansu sun zama asara a kansu wa ma hum bi kharijina minan nari da dai su ba masu fita ne daga cikin wutar jahannama ba ina fata an fahimci magana wa ma hum bi kharijina minan nar وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا Mm.
ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم منهم لعنا كبيرا وقالوا زاسة ربنا يا أبنجدم إنا أطعنا سادتنا mu muka bi jagororinmu wanda suka jagorance mu suka shugabance mu suka zamanto su ne kan gaba mu kuma muna bin su a baya wallahi kai hankali da duk wanda zaka yi ka san wa zaka bi kuma ka san akan me kake bi shi don wannan ranar kin dillancin tana nan zuwa inna ata'ana sadatana wa kubara'ana kuma mu muka bi manyan mu fa aballuna sabi gahi nan sun batar da mu tafarkin kamar daidaici rabbana atihim dhi'fayn min al'adab ya allah muna roƙonka ka rubanya musu azaba wal anhum la'anan kabira in ka tahi la'anar ma kai musu babbar ya allah babbar tsinuwa ya allah za ka yi musu wannan fa duk a lahira ne ake wannan ta taɓurzar tsakanin wanda suka ja wasu akan saban allah da wanda kuma su ɗin aka ja yasa ka tabbatar wanda duk ya ja ka yace zo mu yi kaza eh to ka tabbatar wannan kaza din da yace zo ku yi abu ne wanda Allah ya yarda da shi abu ne wanda annabi ya sa mar stam abu ne wanda musulunci ya amince to ka je ku yi wallahi idan ka kuskura ka biye wa wani ya zo ya saka ka akan wani aikin banza ka biye wani ya zo ya dora ka akan layin banza to ranar tashin kiyama waɗannan ayoyin za ku karanta su da kai da hi a cikin wutar jahannama Allah ya tsare ni da ku gaba ke daya to shine yake faɗa kan cewa a ainihin wato fil hayati duniya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din ranar tahin alkiyama shashin ku za su kafirce wa shashi wa yal'anu ba'dukum ba'da kuma shashin ku za su dinga tsine wa shashi suna la'antar shashi wa ma'awakumun nar Allah ya ce da ku da su gaba ɗaya makomar ku wutar jahannama ne Allah ka tsare mu daga shiga wutar jahannama wa malakum min nasirina ko ba ku da wanda za su taimake ku wajen shiga wutan nan idan Allah ya so ya shigar da ku wuta ba wani wanda ya isa ya hana Allah ya shigar da ku wuta Allah ka tsare mu daga shiga cikin wutar jahannama to sai Allah ya ce ni akramaka Allah فآمن له لوط
na'am وقال إني مهاجر إلى ربي mm, إنه هو العزيز الحكيم na'am ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب mm, فآتيناه أجره في الدنيا Allahu akbar وإنه في الآخرة لمن الصالحين Allah ya ce fa amana lahu lut sai lut ya imani da annabi Ibrahim shine annabi lut wannan shine dalilin da yasa malamai suke cewa annabawa da yawa sun yi zamani daya an gane magana da kyau ko wannan annabin yana can wannan annabin yana can ina fata an fahimci magana sun yi imani tare suna kan addini tare ta iya yiwuwa ma shari'ar su ya zama daban-daban wannan annabin da yake yankin kudanci shi shari'arsa daban annabin da ke yankin arewa shi ma shari'arsa daban ina fata an gane ana samun wannan ana kuma iya samun annabi lokaci ɗaya kuma shari'ar su iri ɗaya kowanne yana gudanar da ita a yankin da Allah ya tura shi an gane magana da kyau ko don haka annabi lutu sun yi zamani da annabi ibrahim yasa a cikin suratu hudu za mu zo mu ji inda lokacin da suka tafi za su hallaka har nan a cikin suratul abin ankabut din ya kawo amma kissar cikin suratul ankabut ta zo ne gajeruwa gajeruwa gajeruwa inda suka zo da ainihin wato tsayinta sosai sai ka tafi irin cikin suratul hud da dai shauransu zaka samu kissoshin waɗannan annabawa da tsayin su kowanne in an ɗauko sai an dire kowanne in an ɗauko sai an dire ina fata an gane to shine yake cewa fa amana lahu lutun annabi lutu sai ya yi imani da annabi ibrahim waƙala annabi ibrahim ya ce domin wannan waƙala ɗin wato fi'ili madi ne wa fa'iluhu damirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa huwa man huwa ibrahim ko kuma huwa lut wasu malamai suka ce annabi lut ne shine ya hijira zuwa ga ubangijinsa domin addamiru ya udu ila aqrabil madhkur lamiri na yawanci yana komawa zuwa ga sunan da aka ambata a kusa to kaga sunan annabi lut ne anan to amma malamai suka ce ma min qa'idatin arabiyyatin illa wa laha mustasiniyat babu wata ka'ida ta larabci face tana da dogaciya akwai lokacin da zai zama wannan ka'ida tana aiki a lokacin kuma akwai lokacin kuma da za ta tashi daga aiki ina fata an gane da haka malamai suka ce magana mafi inganci cewa wa qala inni muhajirun ni na yi hijira zuwa gurin ubangiji na ila rabbi zuwa gurin ubangiji na damirin yana komawa kan annabi ibrahim ne ghaira annahu laisa ismul madhkur tare da cewa ba hi ne sunan da aka ambata a nan kusa ba hi sunansa yana can baya amma lamirin yana komawa kansa ne me ya dalili
خلقكم ولا تعملون na'am قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم mm.
فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين sai ce me وقال إني ذاهب إلى فقالي؟
ربي سيهدين shikenan alaran ma ya kawo ya ba mu amsa jama'a kaga wannan ayar ta ƙara tabbatar mana da cewa lamirin yana komawa kan wane ne kan annabi ibrahim an gane maganar da kyau ko wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ya ce Allah shi ya halicce ku sannan da abin da kuka menene kuke aikatawa sai ya ce ne qala bunu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim sai suka ce ku gina masa wani katar rami ku hura wuta a ciki ku danna shi a ciki ina fata an fahimta fa'aradu bihi kaidan humul asfalina Allah ya ce sun nufaci mummunan tanadi akan annabi Ibrahim amma mun saka su su ne makaskanta annabi Ibrahim shine maɗaukaci sai ce wa ƙala inni zahibun ila rabbi sayahadi ni zan tafi gurin ubangiji na ina ma'anar gurin ubangiji na ai gurin da an- ubangiji na ya umarce ni na yi kaura na koma ita ce kasar sha ina fata an fahimta da haka annabi ibrahim shi ya yi kaura ya koma kasar sha wasu malamai sun ce tare da annabi lutun duk suka yi kaura suka koma amma wasu malamai sun tabbatar da cewa annabi lutu bai bi shi ba shi yana nan dalilin wannan kuma shine hadisin bukhari lokacin da annabi ibrahim ya tafiya akan hanya akwai wani azzalumin sarki yana kwace wa duk wanda ya gani da mata sai kwace masa matarsa na fata an gane to da suka haɗu da annabi ibrahim ya nemi zai kwace matarsa sai tambaye shi waccan wace ce sai ce yar uwata ce to shi kuma sarkin in ya ji mace ba matarka bane to ba ruwansa da ita to annabi ibrahim sai wannan magana ya ce yar uwata ce bayan da ya gaya mar haka sarkin ya rabu da shi to sai ya ga sarkin dai kamar bai yarda ba sai marmaza ya zo gurin matar sai ya gaya mata ya ce to fa nayi wata magana na ce ke yar uwata ce abinda nake nufi shine yar uwata a cikin addini domin tsakanin ni da ke kadai mu ne kadai muka yi mus- muke musulunci a duniya nan duk duniya babu musulmai in ba mu ba ya ce don haka in an tambaye ki karki musa ne karki karyata ne ki ce haka ne ina nufin ke yar uwata ne a cikin addini ina fata an gane to idan wannan hadisin ya inganta kuma ya inganta to me yake nufi da cewa fa amana da hulu nan annabi ibrahim ya ce mu biyu ne kadai muka yi imani nan kuma an ce fa amana da hulu to me ya faru to sai malamai suka ce a'a abinda annabi ibrahim yake nufi da cewa ni da ke ne kadai muka yi imani yana nufin mata da miji gidan da ya zama akwai mata da miji da suka yi imani da Allah to ni da ke ne kawai annabi lutu a lokacin bai da mata don haka shi shi ya yi imani da annabi ibrahim amma ba shi da menene to shi ne manufar annabi ibrahim to idan ka haɗa waɗannan wannan ayar da wancan hadisin kaga waccar ayar ta yi nata guri ta ba da ma'ana shi ma hadisin ya yi guri ya ba da ma'ana na fata an fahimci magana to da irin wannan ne ake ake ake wato warware ko aya da hadisi su- kamar sun ci karo a idan ka kai amma a zahiri yadda tabaran malamai ya nuna babu cin karo a ciki to amma sai kana da ta- tabaran hangowa ba ba kuma tabarau irin na wannan mai guru-guru idanu ba tabarau na ilimi ake magana na fata an fahimci magana na karatu na bincike to da nan ne zaka gano ina cin karo ya faru ina ne ba cin karo ba amma abin yana nuna ma kamar an ci karo ne saboda haka ba cin karo tsakanin cewa da yayi ni da ke kaɗai muka yi imani da kuma annabi lutu ya yi imani da shi ba cin karo yana nufin ni da ke mata da miji nan kuma annabi lutu shi kaɗai bai da mata na fata an fahimci magana to shine fa amana lahu lut wa qala annabi ibrahim yace inni muhajirun ila rabbi zan yi hijira da kaura zuwa ga ubangiji na shine kasar sham innahu huwal azizu lalle allah shine mabuwayi alhakimu mai hikima allah yace wa habna lahu ishaqa sai muka bawa annabi ibrahim da ishaqa wa yaquba kuma a- shi kuma ishaqa ya haifi yaqub na fata an fahimta ko ko yaqub da ya haifi ishaqa dai ko yawwa yaqub ya haifi ishaqa ko ishaqa ya haifi yaqub haka wa ja'alna fi zurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab muka sanya a cikin zurriyar annabi ibrahim annubuwata annabawa wal kitaba da kuma littattafai sai malamai suka ce duk cikin annabawan da Allah ya a duniya babu annabin da Allah ya mar daraja irin annabi ibrahim domin annabi ibrahim duk gaba ɗaya annabawan banu isra'il ko ka ce mafi yawancinsu sun fito ne ta tsatson annabi ibrahim saboda annabi ibrahim shine ya haifi annabuwa annabi ishaqa annabi ishaqa shi ya haifi annabuwa ne ne to ƴaƴan annabi yaquba kuma gaba ɗayansu annabawa ne cikin bani isra'il duk gaba ɗaya annabawan da ya fitar banu isra'ila ma shi shine ma isra'ila ma gaba ɗaya da haka daga kaji an ce banu isra'il ƴaƴan isra'il waye isra'il din annabi yaqub annabi yaqub kuma dan waye dan ishaqa annabi ishaqa kuma dan waye dan annabi ibrahim don haka duk annabawan da Allah ya a cikin banu Isra'il mafi yawancinsu tsakon annabi Ibrahim ne. Yasa a nan sai ya ce, wa hamna lahu ishaqa wa yaquba wa ja'alna fi zurriyyatihin nubuwa mun sanya a cikin zurriyarsa mun sanya annabawa da yawa wal kitaba kuma mun sauke littafai wa annabawa da yawa wa atainahu fid dunya ajrahu fid dunya wa atainahu ajrahu fid dunya kuma mun ba shi ladansa a nan duniya to me yake nufi da wannan malamai suka ce maganganu guda uku suka yi akan cewa an bawa annabi ibrahim ladansa daga nan duniya wa inna hu fil akhirati lamina salihin kuma ranar tashin alkiyama yana cikin mutanen kirki yan aljanna to me Allah ya bashi a nan duniya to malamai suka shiga tattaunawa wasu suka ce can ne inda ya ce Allah ka bar ambatona waje alli lisana sidiqin fil akhirina
لسان صدق في الآخرين na'am واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي.
واغفر لأبي إنه كان من الضالين maganar farko da malamai suka yi ita ce cewa da annabi ibrahim ya addu'ar da ya allah ka sanya ambato na bayan mutuwata ya zama duk wanda zai buɗu baki a kaina to alheri zai faɗa kuma allah ya kamsa annabi ibrahim wannan addu'ar haka ne ko ba haka ba saboda yanzu muka ji cewa allah ya ba da zurriya annabawa cikin tsatsonsa sannan mun ji da yahudawa da nasara da kowa idan ya tashi sai ce annabi ibrahim nasa ne ba mun faɗa ba a kwanakin baya da suka wuce har daga ƙarshe allah ya raba rigimar ya ce wannan annabin ya kamata a jingina shi ne zuwa ga annabi muhammadu al'ummar manzan allah kaga kenan ambaton annabi ibrahim da ya tabbata har a cikin yahudawa da nasara kowa yana faɗin alheri akan annabi ibrahim to wannan shine wa atainahu ajrahu fid dunya wasu malamai suka ce a'a wa atainahu ajrahu fid dunya shine matar arziki da ƴaƴa annabawa da Allah ya bashi saboda matarsa mutuniyar kirki ce sannan Allah ba shi zurriya annabawa yanzu muka karanta a nan da ku وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها wa min wara'i بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب
Allah ya ce wa imra'atuhu qa'imatun ga matarsa kuma tana tsaye lokacin da mala'iku suka zo fa dhahikat sai ta yi murmushi ta yi dariya da ta yi wannan dariya tana rufe bakinta fa basharnaha bi ishaqa sai muka ce kin samu da sunansa ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub shi kuma ishaqa zai aihuwa ne ne yaqub na fata an fahimci magana saboda haka mun ba shi wannan a nan duniya ranar lahira kuma yana kan gaba cikin 'yan aljannar firdausi shine ma'anar wa ate na ku ajira fi duniya wa inna ku fil akhirati lamina salihina ya Allah ka sanya mu cikin bayan Allah na gari ka sa mu gama da duniya lafiya yan uwa za mu dakata anan saboda kurewar lokaci a yau ba za mu karanta gudunmawa ba saboda muna da babban bako kuma ya kamata mu bashi ko da yan mintuna biyu domin ya barabci mutane ya kuma yi mana fatan alheri wa Allah ma hadda yan kalmomi na nasiha bakon da muke tare da shi shine a yayanmu alhaji sani aa haruna barista kenan ciyaman na gombe local gamman wanda alhamdulillahi kamar yadda aka sani a ciyaman yana daga cikin bayan allah na kirki a bisa kyakkyawan zato da muke musu bisa ga kyakkyawan zato da muke musu cewa mutumin kirki ne bawan allah ni dinnan a shaida ne akan haka domin akwai abubuwa da yawa da suka taso wa al'umma a wannan gari musamman wanda suka shafi ofis ɗinsa a matsayinsa na ciyaman kuma na je har gida na same shi kuma na yi masa kwamfilin kuma ya karɓi kwamfilin ɗin kuma ya ɗauki mataki wanda wallahi abubuwa akalla sun kai guda uku zuwa hudu daga lokacin da Allah ya ɗauki wannan ragama na shugabancin wannan a local government ɗin ya bashi subhanahu wata'ala ya bashi dama yake wannan har na kai ga matakin samunsa akan wasu abubuwa kuma ya karɓi bayanai na kuma ya ɗauki matakai akan abin da ya kamata ya ɗauka na mataki da haka tsakani da Allah a iya abin da zan iya faɗa ma alimtu fihi illa khaira ban san komai tattare da ciyaman na ainihin wato gombe local government alhaji sani aa haruna ba sai alheri muna addu'a kwazan da yake da shi da hazakar da yake da shi da kuma damuwa da yake da al'amarin al'umma wajen mayar musu da haƙoƙinsu allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi ku je ku tambayi masu shagunan waya na gombe layin za ku sha labari duk wanda abin ya shafe shi wanda ya shafi haƙƙinsa in kaga bai samu aka mayar masa da haƙƙinsa ba to shi ne bai ga damar karɓa ba to haka yanzu shaguna da ake gunawa yanzu na lokal gama na jikin idi labarin da yake samu na shine siyaman ya ba da sanarwar cewa duk wanda yake da shago a gurin ya kwantar da hankalinsa idan aka gama aiki gwamnati ta gama aiki za ta raba shaguna wanda za a fara considering da su su ne asalin mazauna waɗannan shaguna bayan an gama da su ko kuma in mutum baya bukata ko kuma karfinsa ya gagara ya mallaki gurin kamar yadda gwamnati ta bada tsari to a nan ne za a iya shigo da wani amma matukar kana da bukata kuma kana da halin karba za a nema da shagonka to wannan shine adalcin da ake bukatar shugabanni su dinga yi ga al'umma su lokacin da wani abu na ragama ya ya shigo hannunsu babban abin da zai burge ka yanzu ko kun san makabartar nan tamu ciyaman ya sa an saka mata sololi ana haskaka ta irin sata da ainihin wato fasikanci da badala da shegantaka da ake yi kuma wannan bawan Allah da kafarsa yake fita ranar sharan makabarta ya je har makabarta shi ma a sharan makabarta da shi a yadda shugabanninmu yau suka ɗale wa duniya mutum baya so ma ka kawo masa maganar lahira haka ne ko ba haka ba amma a ce shugaba zai taka da kafarsa ya je har cikin makabarta a toshe kabari da shi wallahi kai ka san akwai kyakkyawan zato akan cewa wannan mutumin yana da hali mai kyau da kuma ɗabi'u masu kyau irin da mutanen kwarai muna maka addu'a cewa man Allah ya ƙara maka hazaka Allah ya ƙara maka kwazo Allah ya taimake ka akan abin da kake na alheri kusakurai kuma muna addu'a subhanahu wata'ala ya ganar da kai ya kuma baka ikon gyara waɗannan kusakurai ya sa mu gama da duniya lafiya mahaifinka domin barewa ba za ta gudu ba ɗan ta rarrafe kun sani dai alhaji AA haruna ko mu ce alhaji ahmadu haruna shine ciyaman ɗinmu na wannan masallaci kuma duk shekara a watan ramadan za ka ga alhaji ahmadu haruna ya zo an ajiye masa kujera a nan ya zo ya saurari karatu haka ranar buɗewa zai zo haka ranar rufewa zai zo haka zai kira mu mu je a zauna a tattauna a yi mitin abin da yake daidai a karfafe mu abin da aka ga akwai kuskure kuma a ja mana kunni har wannan dattijan ya bar cikin mu ba mu san komai a kansa ba sai alheri Allah ya ji kan wannan dattijo ya gafarta masa Allah ya ji kan Alhaji Ahmad Haruna ya haɗa mu da shi a Jannatul Firdausi da sauran ainihin wato matansa iyayen su su ciyaman kenan muna addu'a Allah ya haɗa mu da su a Jannatul Firdausi da haka ciyaman kana da yan mintuna da zaka dan mana nasiha insha Allah ta'ala fare tafaddali bismillah insha Allah ta'ala jazakumullahu khair wancan ma yana yi ko to bari a haɗa masa duka biyu barka da isowa masha Allah alaikum salam wa haka ne ba a samu da za a dakata ba.
mafiya ne Malam ya yi da wai da yawa wanda banzaci malam zai faɗa ba kuma wasu karɓa ba san malam ya sani ba.
gaskiya ne ya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya zaɓi mu cikin waɗanda za su yi jagoranci a cikin wannan lokaci ba don mun so haka ba ba don mun zaɓi haka ba amma cikin shirinsa ya miƙa mana wannan ragama na jagoranci a kanku a wannan abu da muke a yanzu mun tabbata akwai hannun allah a ciki abinda nake nufi da haka shine a hadisi ya tabbata cewa idan mulki ya same ka ba tare da kai ka neme shi ba Allah zai sanya hannunsa a cikin wannan aiki da kake so kusan dukkanin shawarwari na abubuwan da muke gabatarwa kamar yadda malam ya faɗa gaskiya muna tuntuban su tuntuba ta kai tsaye domin idan mutum na da matsaloli da ya kamata a ce ka magance masa amma ka nuna kai ka sani a ƙarshen abun zai zamto ba abun da yake nema kai ba amma idan ka buɗe kunnuwanka kana ji daga wurin mutane da suke mu'amala da tarun jama'a to kusan za a ce abubuwan da zai zamto su ka sa a gaba shine damuwa da al'umma take kai amma abubuwan da suka fi abin tsoro shine sanin cewa idan ka yi jagoranci akan al'umma ko da mutum shida ne aka ce za ka tashi a ɗaɗɗaure to ana magana mutanen ƙaramar hukumar gombe sama da mutum miliyan 1,900 wannan shine abin tsoro muna jin daɗi idan aka zo aka ambaci wasu ayyuka na alkhairi da aka yi kuma muka ga mutane sun ji daɗi amma na fi damuwa da abubuwan da ba mu yi ba musamman a cikin wannan lokaci na kunci da tashin hankali da ake ciki muna fata kamar yadda aka yi ta'addu'o'i a kan mumbari daban-daban kuma allah ya sa aka samu sauƙi musamman na kayan abinci za mu yi amfani da wannan dama mu ja hankalin mutane da dai abin da za ka iya sauwaƙawa a daidai matakin da kake kai ƙoƙari ka sauƙaƙa gwamnati ba za ta iya ita kaɗai ba kamar yadda muke faɗa Allah ya kawo mu a daidai lokacin da za mu yi abin da iya abin da Allah ya haska mana muka gani muna fata a wannan jarrabawa da Allah ya yi mana na mulki Allah ya ba mu ikon kamanta adalci a gare ku mu da muke kan wannan abu muna fata Allah ya haskaka mana ya ba mu ikon yin abin da ya dace duk wani abu da yake na kuskure wanda idan mun yi za mu saba wani dan adam Allah ya haska mana kuma kada ya ba mu ikon yi Allah kada ya ba mu ikon mu cutar da ku Allah kada ya ba mu ikon cin haramun akan wannan aiki da da wannan nake mana fata kasancewa muna cikin zabaku da Allah ya bar mu muka ga wannan wata na Ramadan duk tanadi da Allah ya yi wa waɗanda suka kasance sun yi ibada a cikin wannan wata Allah ya sanya mu a ciki Allah ya sanya mu a ciki ɗantattu na cikin wannan wata da Allah ku dinga sanya mu cikin addu'o'inku kamar yadda muka fara lafiya muke yi lafiya Allah ba mu ikon karewa lafiya cikin aminci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa
gajeren bayanai masu fa'ida masha Allah to alhamdulillah kamar yadda aka ji a gajeren jawabi daga shi ciyaman na gombe local government alhaji barista sani a haruna muna addu'a subhanahu wa ta'ala ya taya ka jagoranci ya kuma cire rabon shaidan a cikin jagorancin da kake wa al'umma muna addu'a mu kuma Allah ya sa mu lafiya mu gama lafiya yan uwa za mu cika da addu'a kawai sai mu tashi sai gobe sauran abinda jama'a suka turo na taimako sai gobe za mu karanta da na gobe da na yau saboda a sallama mutane kan lokaci ya kure da yawa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم